الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi gaba da karatun littafin mai albarka littafin risala muna cikin kitabul buyu wa ma shakalal buyu mun gama da buyu sai wa ma shakalal buyu abinda ya kama da cinikayya mun shigo cikin haya yace da jinga yace wala ba sababu laifi bi ta'limil muta'allimil qur'ana al muta'allimi malami mai karantarwa bi ta'limi game da karantar da alqur'ana qur'ani alal hizaqi akan hazaqa babu laifi a ɗauki malami haya a yi jinga da malami cewa ga yaro nan kowa yare ya karantar da su ƙura'ani har zuwa yaushe har su yi hazaƙa hazaƙa shi ne lokacin da yaro ko'ina yana iya buɗuwa cikin ƙura'ani ya karanta ko inda bai kai ba to ya yi hazaƙa wasu kuma suna cewa zuwa ya sabke amma dai na hazaƙa ya ce ba zuwa sabkewa ba hazaƙa a ce ka yaron nan yana da hazaƙa kalmar hazaƙa ai ta koma bahaushiya ko hazaƙa yayi ƙwazo babu lashi a ɗauki malami janga akan ya karantar da yaro ko yara ƙur'ani Allah hazaƙa akan su yi hazaƙa to da zaran yaro ya zan ko ina yana iya buɗuwa cikin ƙur'ani ya karanta to sai a biya shi jangata ya ci jangata in kuma akan ya sabke ne to da zaran yaro ya sabke in kuma akan ya haddace ne in ya haddace sai a biya hijin gatin wa mu sharaɗa ɗabibi hakan ga babu laifi a yi sharaɗi da likita shine a ɗabib alal burya akan warkewa ga ɗan uwana bai da lafiya nawa za a jinga kai mai magani ya ce a kawo dubu ɗari to babu laifi amma da sharaɗin sai ya warke likita ya yi abin da ya kai bawa Allah nan bai warke ba to ko ɗari bai ci ba ko ɗari ba a bashi wallayen ta ƙisul kira'u wallayen ta ƙidul kira'u kira'u haya wallayen ta ƙidu baya walwalewa bi motin rakibi saboda mutuwa wanda a haye wanda ya ɗau hayar dabba ya ɗauki hayar dabba da nan zuwa abuja bari mu ce mota yanzu ko tun da su ake amfani da su an kai zariya sai ya mutu shi wanda ya ɗauki hayar to hayar bata lalace ba ‘yan uwa ne waliyai ne magada ne ko su ci gaba da hayar ko ko su samu wani su bashi haya muna tare awis sake ne ko kuma mutuwar wanda an zaune in gida ne ya ɗauki hayar gida shekara an kai wata shida sai ya mutu hayar ba ta walwale ba iyali ne su ci gaba da zama cikin gidan a da hayar ko kuma su samu wanda za su ba ya isuwa ya biya su wala bi mota gani mai ra'aya hakan ga haya ba ta walwale ba saboda mutuwa tunkiya wadda an ka ba su a kiyo na ɗauke ka haya ka yi min kiyon bisa shi na shekara guda wata duk ga abin da zan baka an yi kwana goma sha biyar sai tunkiya ta mutu tunkiyar da an ka baka haya sai ta mutu haya ba ta walwale ba wali ya ci bi mithlaha sai ya zo da kwatankwacinta ya sau wata tunkiya ya replacing din waccan da ta mutu in kuma bai sabo ba to me a hukunci tun da an ce ba ta walwale ba za ka biya shi kuɗi na in full haka wancan da ya ɗauki hayar dabba sai ya mutu a gani ko ‘yan uwa ne magada ne su zo su ci gaba da haya ko su samu wani wanda za su ba in ba haka ba shi mai dabbat za a biya shi kuɗi na ‘yan fultun da an ci bata walwale ba haka gidan haya ya ɗauki haya shekara guda ga gida an yi wata shidda sai ya mutu na an kace hayar bata walwale ba iyali ne su ci gaba da zama ko su samu wani wanda za su ba muna tare wama niktara duk wanda ya yi hayar kira'an madamunan haya wanda ake biya hayar wani abu wanda ake biya kamar dabba kamar mashin kamar mota waɗannan duk ba yana iya ranka su ba famatiti dabbatu sai dabbar da ya ɗauka haya ta mutu to faliya ci bebe ha ya zo da watatta in dabbar ta mutu bisa hanya ya ɗauki hayar dabba da nan zuwa abuja an kai zariya sai dabbar ta mutu to shi mai dabbar ya kawo mai wata wa in matar rakibu in kuma shi mahayin ya mutu lam yanfasikil kira'u hayar dai bata bata walwale ba wali ya kataru gairahu su ba wani na haya makanahu mai makone su magada nai to sai su samu wani su ba shi hayar isuwa waman iktara ma'unan wanda ya ba da hayar abubuwan da ake aiki da su a gida su ne ma'un wa yamna'unal ma'un suna hana abin taimako irin kwasa irin shebur irin diga irin manjagara irin tukunya abubuwan da ake amfanin gida da su su ne ma'un to wanda ya ba da hayat wanda ya ɗauki hayar kayan da ake aikin gida da su kamar yanzu nan goya ba ana ba da haya abubuwa ba irin kwasa irin diga duk dai abubuwan da aka aiki da su ana ba da hayar su ko? to yace wa maniktara ma'unan duk wanda ya ɗauki hayar abubuwan da ake amfani da su gida au gairahu ko waninsa kamar tufafi fala da mana alaihi babu ranko a kai na fi halaki ga halakar abin bai ga hannunsa ya amsa kwasa haya dama me ake yi da kwasa gina ana gina sai kwasa ta kare zai biya yace ba zai biya ba sai dai in ta bayyana da gangan ya kare ta duci na an ka samu ya ta sara ana cewa ne kwasan nan na ta kariya ya ke bari har ta kare wannan ka ganganci yana zai biya amma ana aikin da ya kamata a yi da kwasan nan ta kare ko incidentally ta kare babu ranko a kai ne sai ya kawo mai wata kwasa wuhu musaddaqun shi wanda an ka ba haya wanda ake gaskantawa ne in ya ce wallahi halaka ta yi ko ki ɗauke ta an kai ya ɗauki kwasa haya goyewa aikin kwana uku ne an yi aiki yau an aji gobe ko da an ka taho kwasa ta yi ko ƙasa ko ta ɓace ba a cewa ya biya in dai ba gangance ya aje ta inda aka ɗaukewa ba amma in ya sa ta wuri amintacce ya kulle an ka ɓarawa da ya hishi dubara ya zo ya ɗauke wannan ba ya biya illa an ya tabayyana kadhibuhu sai dai in ƙarya ce ta bayyana ƙarya ce ta bayyana yace dauke ta an kai alhali ba daukewa an kai ba sai da abi ta yayi ko kuma karewa ta yi alhali karewa ba ta Allah da annabi ta ba da gangan ya karya ta to wannan kaga sai ya biya muna tare wasunna'u ma'aikata su ne sunna'u daga sana'a kaga sana'a larabci ne amma sadun ta ba sinun ba sana'a as-sunna'u masu sana'a irin teloli irin makera irin majema da masu kama da su su ne as-sunna'u masu sana'a daminuna masu rankawa ne limagabu alaihi ga duk abin da ya huku gare shi ka ba tela ɗinki yayi halinsu ya kai ɗinki ya aje wata ɗaya wata biyu wata uku wata shidda bai ɗinki ba rannan ko da ya bincike akwati yara ne sun ɗauki shidda sai ya biya ka ka ganganci ya yi ya biya ka zai biya na fata kun fahimta zai biya kun ji a teloli kuna biya masu sana'a dami nuna masu rankawa ne lima gabu a duk abin da ya huku gare shi amiluhu bi ajarin sun yi aikin da jinga au bi gaira ajarin na sau shadda ya ci kayan ɗinka ma fi sabilillahi ban son ko ɗari ya kai shadda ya aji sai an ka ɗauke zai biya ni a bita ya ɗinka ko bai ɗinka ba ya ce wallahi na ɗinka iyaka dai abubuwa ne wai in ɗauko in kawo ma ni nauyin jiki amma na'ura da komi an ƙare babu ruwa na za a biya ni shaddata kuma ba a cewa ni ko in biya kuɗin ɗinki ai da ma jingar ɗinki mun kai ko to an yi ɗinkin as far as I am concerned ba a yi ɗinki ba don haka ko biyar ba ni biya amma ni za a biya ni shadda ta ka gani to da yawa teloli ka samu irin wannan tela yana da aiki ya amshi aiki amma sai ya koma ya zanna tare da zaune gari ban za su kama hira kuma ya san ga aiki garin sai ya anshi ɗinki da sunan sati biyu abu ya wata uku ina da tela ɗan uwana na in na ba shi ɗinki wallahi sai na mance yadda kalla yadin nan take sai na mance gaba ɗai ban iya siffanta yadda kalla yadin nan sannan in ya gama tambaɗa ta ya ɗinki ya kawo mini haka suke Allah ya ji musamman hausawa duk wani bahaushe mai sana'a hannu to 'yan kaɗan abba irresponsible ba shi yasa kaga sana'a gatana amma kuma Allah bai sa mata albarka ba ga mafi yawansu saboda abubuwan da sun kasa ciki kuma na da gangan ka san irin aikin ka san komi haka iya dunkawa ga yini in tela ne misali in makeri na ka san abin da ake iya kerawa in menene ka san abin da kake iya yi to ka amshi abin da ka san kana iya yi sannan in za a sa ajali ba an ce janga ta halatta ba amma a sa ajali to in za ka sa ajali ka sa lokacin da ka san kana iya dunkewa ka sa sati biyu ka an shi na wangan ka sa sati biyu to kada ka yi in mutum ya kawo ma sai ka ce to yaushe haka sun so ya ce sati biyu wallahi ina da aiki sati biyu in ya yadda a ƙara to in bai yadda bai kai wani wuri inda ba shi ɗaya ba ne kafin ka ƙare waɗanga an koma kawo masu amma sai tela ya amshi ɗinki ya kai cikin akwati ya sa wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu wata biyar har wata shida ɗinki na yi ga tela mai amfani ne duk ɗinkin da ya wata shida ba ɗinki ba mai amfani ne sun to ai sun tsufa ka bai yayansu maganin to haka ya kamata su riƙe amana an yi wani tela shi da gangan ma ya kasai da yadin sai su waye kai babu abin da ba su yi kuma za ka iskan mu wa'in na zama irresponsible wa'inda na iya wa'inda na iya duk sana'a hannu in dai bahaushin mukayanta in dai ya iya to za ka ga ya zama irresponsible duk iyawan mutane na son aiki ne amma dole za ta sa su ba patronizing ne su ba kai mai aiki akwai wani wuri babu yadda za a yi kwashe lahiya laurai bai ɓaci ba to Allah shirin da to ina yake wala da mana babu ranko ala sahibil hammam akan mai ɗakin wanka ba ana ɗakin wanka na haya ba na kasuwa mutum ya shiga ya ba haya ko ya yi wanka ko ya tsari ya biya to mai ɗakin wanka duk abin da ya ɓace ma wani cikin ɗakin wanka bai biya tunda ba a jiya ya bashi ba kai na ka zo kana da jika kuɗi ka zo wanka sai ka ɗebe ta ka aje bayan ka gama wankan ka sai kan mance ka sa wata wahi ɗaya ka bar jika kuɗi can sai da ka teka su aka tuno ko da ka da babu jika kuɗi wa zai biya wa kan ba ajiya in ya gani ya baka in bai gani ba kun ba a cewa ya biya inda ba ajiya kan ba shi ba amma in an ba shi ajiya to ga kaya na wannan duk abin da ya ɓace zai biya ƙarfin akwai wasu bakin kasuwa in mutane sun ka taho za su aje musu jikunansu su hake musu su shiga su yi kasuwanci su dawo to da ya barayi ka shiga burtu in ka san wani kuɗi an gare shi cikin jikkatai ya kawo jikka irin tashi ya kawo kusa ga tashi ka aji ya aji taka ka aji ya aji tashi ka aji taka kai ta ka raga dura daya ciki in ya shiga kasuwa an kai ka minti talatin sai ka dawo na da alhaji ka dawo sai ka ɗauki jikan wancan ka samu yan kuɗi ka biya shi shi wanda ka kuka ta yanka to irin nan sai ya biya zai biya kwarai kuwa zai biya in ya ce wallahi na yi tsammanin kai ne nibba wani jikakka zai biya ko ku wani taho ya ɗauka ban azuba jikka ta ta ba duk wannan dai duk in dai ko an ka baka dai kamar waɗanga da aka ba hukun mashin da mota ka shiga kasuwa ba biyan su ake yi ba to in mashin ya bace za su biya don hukun an ka ba su hukun an ka ba don haka duk abin da ya bace nan za su biya ya ce wala da mana babu ranko ala sahibil hammami akan mai ɗakin wanka na kasuwa wanda ya ɗakin wanka mutane na shiga tunda ba mutum guda ka shiga ba sannan shi wanda ya aji kaya ne ciki kun ba ajiya ya ba ba ko san ya aje ba babu ranko amma da ya baka ajiya to wannan dole ka ranka wala da mana haka babu ranko ala sahibi safina akan mai jirgin ruwa duk abin da ya lalace cikin jirgin ruwa ne ko ya ɓace ba a cewa ya biya sai dai in ajiya an ka bashi matukin jirgi ga jakata nan ya ce tau ya ɗauka ya kai gaba gare ya aje to in ta ɓace ko wani abu cikin ta ya ɓace zai biya ma in ba haka ba ka shiga cikin jirgin ruwa da jikka wani ya ɗauke ko wani ya buɗe ya ɗauke wani ba a cewa matuƙi ya tun da ba a ji akan bashi ba muna tare wala kira alahu shi mai jirgin ruwa mai fito ba a biya ne kuɗin haya illa alal balagi sai in ya kai ganga ana cikin ta ya jirgi ya lalace ko jirgi ya yi tutsu yanno ce to ba a cewa tun da an cire biya kudin rai ko ɗari ba a biya ne sai ya kai kamar mota ka ɗauki shatan mota din nan zuwa zaria an kai gusautar lalace ko ɗari ba a biya ne kudin gusau ko ɗari ba a biya ne to to shi a kuskure to in ta lalace ha kaga ta lalace da ku kenan mai jirgin ba ya ce walla kira alahu babu kuɗin haya gare illa alal balagi sai an isa an kai bakin ganga to kaga sai mu yi kiyasin motoci da duk abin da aka ba su a haya na zakana ya fito naira ɗari biyu bismillah sai an kai ya ai dauri haka na akai dauri duk wanda awarin mu ya san dauri sai ka sauka sannan ka biya to da bayana da amana ta yi karanci in ka kai mutum sai ya rance ba da Allah bai da ko ɗari ko ko in dubu biyu na ya ɗauko naira dubu ko dubu ɗari biyar ce su ɗaya gare to ina ce shi yasa an ka canza to hudu filil a kawai mai akadiyatun bi kadir ma ahada su min alfujuri don lalle kwacce ya haka nan yau to ba zai ci riba ba don amana ta yi karanci to Allah ya shirar da mu wala ba asa babu laihi bi shirkati bi kasar shi ne shirka ga shirka wadda babu laihi ga yi babu laihi da yin shirka bil abdani da jikunkuna jam'i na badanin jiki a yi tarayya a haɗa ƙarhi a yi tarayya da jiki a yi sana'a misali ga mu biyar sai mu ta yi a yi mini jingar gona mu nome ga abin da za a biya mu mun ka nome sai mu raba babu laihi kaga a shirka bil abdani kenan ko ko mesin muke ga mu biya a yi mini jingar gida nawa za ku gina min gidan sama mesin mu biyar sai mu yi jinga miliyan biyu kaga sai mu taimu ci gaba da gina ko kahintoci muke a yi mini jinga nawa za mu rihe gidan nan kaga tare za mu yi aiki kenan ko to wannan shirka ba ta da laifi babu laifi a yi tarayya bil abdani da jikunkuna aiki na jiki, idza amila amma da sharaɗi, in su masu tarayya sun yi aiki fi maudu'in wahida a wuri guda, amalan wahida kuma aiki guda, au mutaƙariban ku wanda ya kusanci juna. Hmm? Ka gani, babu laifi, sai a yi tarayya, abin ga haɗa ƙarfi kenan ko? Mutane biyu ko da biyu su yi tarayya su yi aiki akan su raba riba, aiki da jiki. ko noma ko aikin mesin ko kahinta duk dai abin da dai ake yi da jiki to babu layi a yi tarayya ga yi ne amma da sharaɗi aikin ya zama guda yanzu in gina ce kaga akwai bukatar mesin akwai bukatar lebara da aikin lebar da aikin mesin duk guda ne ba guda ba ne to kaga in har sun yi tarayya da lebarorin to bayyuwa kuma a ce a raba riba daidai wa daida amma kaga yace in aikin ya zama guda au mutaqarribin ko ya kusanci juna kaga da aikin lebar da na mesin ai sun kusanci juna tunda lebar bai iya aiki sai da mesin haka mesin bai iya aiki sai lebar ya kwaba mishi kaga sun kusanci sai dai ba aiki guda bane to sai a san yadda za a raba mesin shi adda dubu uku lebar adda naira dubu haka kahinta da yaro nai mai mika katako duk babu laihi wata juzu shirkatu hakan ga tarayya tana halatta bil amwali da dukiyoyi kamar yadda tarayya da gangar jiki ku ta ku yi aiki ku raba ya halatta haka tarayya da dukiyoyi tana halatta wanga ya kawo miliyan goma wanga ya kawo miliyan goma miliyan ashirin kenan ko sai a ta yi sana'a su ta su yi sana'a su adda kuɗin kuma su za su yin sana'a shine shirka a shirkatu bil amwali babu laifi Allah an ya kunan ribo a kan riba ta kasance bayanahuma tsakaninsu, bi ƙadar ma a harja kullu wahidin minau gwargwadon abin da kowanninsu ya fitar. ‘Yan an haɗa ƙarfi, wanga ya ba da miliyan guda wanga ya ba da miliyan biyu, miliyan uku kenan a ta a yi sana'a, kaga sana'a da jarin miliyan uku ya shi mai miliyan guda ya ta yi shi ɗai, ya yi mai miliyan biyu ya ta yi shi ɗai. Ina fatar kun fahimta. mun yi baya Allah ya ce ana thalitha sharikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khana ahaduhuma sahibahu kharajtu min bainihima ni ne na uku mutane biyu mutane biyu da na hadu su yi shirka su yi sana'a to Allah ya ce shine na ukun su ma'ana Allah na tare da su zai samu abin albarka amma da sharadi ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu muddin ɗayan su bai ha'inci ɗaya ba fa idza khana ahaduhuma sahibu in ɗaya ya ha'inci ɗaya to kharajtu min bainihima sai in hita da tsakani sai in hidda hannuna sai a ƙare jakka zaka zaka kai ko jakka zaka zaka ko kotu Allah ya hidda duk da yake hadisin da ifi ne mun yi cikin at-targhib ko haka mun yi cikin bulugul maram hmm ka gani to shi ya asalin shirka to to shine yace wata juzu shirka to shirka tana halatta bil amwali da dukiyoyi wanga ya kawo wanga ya kawo su hada su tai su yi sana'a su masu kuɗin su za su yi da kansu ala an yakuna ribo akan riba ta kasance bainahuma tsakanin su bi qadari da gwargwadon ma akharja kullu wahidin abinda kowane ɗaya ya fissa minhuma kada a ce wanga ya bada miliyan guda wanga ya bada miliyan biyu amma a yi sharɗin za a raba riba daidai wa daidai in an hakan ba a adalci ba in wanga ya bada miliyan guda wanga ya bada miliyan biyu ya za a raba riba sai a raba riba uku mai miliyan biyu dauki biyu bisa uku mai miliyan guda dauki ɗaya bisa uku to an yi haka nan babu laifi in kuma duk daidai wa daida sun ka ba su sai a raba riba daidai wa daida ya halatta a raba riba ko to an ka samu hasara fa shi ba sai a raba ma dalla to mutane sun yadda da a samu riba in an ka samu riba a raba amma an kai hasara ya ce wallahi shi babu rani sai an bai shi kuɗi ne to kai ku biya kuɗin da an ka baka mutum ya bada miliyan biyu da rabi a yi sana'a wata duk ga abin da za a bashi ana na ana bashi ana bashi ana bashi har sun haka wajen miliyan hudu abin da an ka bashi da wani abu miliyan biyu da rabi ya bai amma abin da aka bashi sai ɗaya nan sai jallin ya samu tasgaro jalli ya kare yaren da shi wanga sun kai yaudare sun haka shi kuɗi sai shi wancan mai miliyan biyu bayan an shi miliyan hudu da wani abu ha ya ce wala shi babu ruwa ne shi sai an biya shi kuɗi ne miliyan biyu da rabi ya yi adalci bai adalci ba wanda ya ba da miliyan biyu yanzu an baka miliyan hudu ina ma ka ga wata magana ana cewa ya hasara ya yi tsaye sai an ba shi kuma an ka ɗauko kuɗi wajen dubu ɗari tara shi wanga ya yadda to ya yadda zai biya ya ɗauko wajen dubu ɗari tara ya ba shi kuma still ya kai ƙara ta kotu tunda bai da imani abin da mutane ba su gano ba daga cikin rukunnan imani gare mu guda nawa na guda shidda na ƙarshensu shi ne al'imani bilƙadari khairihi wa sharihi hulwihi wa murrihi min Allah ta'ala imani da ƙaddara da ta alkhairi da ta shari da mai daɗi da mai ɗaci to mu yanzu matsayinmu na musulmi mafiya mun yadda da ƙaddara ta alheri amma ta shari ba mu yadda da ita ba kaga ai ribar da an ka ci ya ba da miliyan biyu da rabi an ba shi wajen miliyan hudu da wani abu ai kaddara haka Allah ya kaddaro ya ci ya yadda da wannan amma yanzu an ta samu tasgaro ya ce shi babu ruwa ne shi wallah ba da shi ba to abin da aka yi ma irin su gudu iri na yan Allah ya kawo ma karama kaddara ka yadda da sai ya kawo ma babba yanzu kuɗin ba ga hannun wani suke ba kacce wala sai ya biya ka to ga hannunka sai Allah ya zo ma babba kaddara yanzu kai karar kanka kuma shi yasa ake son duk abin da ya sami mutum in na alkhairi in na shari ka jingina shi ga ubangiji ka bar Allah shi ya san yadda zai biya ya compensating ɗinka sannan in ka yadda ana samun riba dole ka yadda a yi hasara ga kowane kasuwanci dole a yi provision na hasara da kuma riba to in an samu riba ka karɓa to kuma an samu hasara ita ma dole ka karɓa da riba da hasara za a raba gwargwadon abin da kowa ya kontributin ga kasuwancin shi ya adalci sai dai in ta bayyana shi wannan da an ka ba ganganci ya yi ga salwantar dukiyar shi kan shi ganganci shi daban yake don dole ya biya kayan mutane amma in dai kaddara ce Allah ya izo to dole duk mai kuɗi sai ya ɗauki hasara to ina yake ina yake yace babu laifi yana halatta yin tarayya da dukiyoyi ala an yakuna ribu bainahuma akan riba ta kasance tsakanin su a raba riba yaya za a raba riba bi qadari ma akharja kullu wahidin min da gurgurdon abin da kowannen su ya fitar yayi contributing wal amalu alaihima aiki yana akan su tare za su aiki su masu kuɗin bi qadari ma sharda gurgurdon abin da sun ka shardanta minar ribihi na riba likulli wahidin ga kowane daya kowa a azamai ga aiki dama mu mun ka bada kuɗin ko mu za mu sana'ar to kowa a ce ga abin da zai kai wani kai za ka rinka zuwa Lagos kana sawo shi ko zai tsaya ya sai suwa kai ko kai za ka a dai raba kowa da yadda aikin da kowa zai yi ya halatta kuma Allah zai sa albarka matukar ba a yi yaudara ba to nan gizo ka saka ya karanta wanda zaka hulɗa kuɗi da shi bai yaudare ka ba to shi ko ana yaudara Allah bai zama cikin yaudara sai Allah ya hidda hannu ne sai abin ya barkaci mutum na ka gani zaune ka samu yan kuɗi sai ka jawo shi ka sa ka samu mai wata sana'a wai ya samu kai ka samu kaya mai kafa to da ka sa shi shi ta kai ne ya kai shi ba ta ga ya zai canye shi dai in ya so ko da haka a hama ya ya mace kuɗin to shi yasa yanzu da ka jawo mutum ka koma bakin jiya ka tashi da daddare kana lisahin duna in ka samu kuɗi a yaka ana sawo ma kaji ka ci abinka baka bakin ciki in sun kare baka bakin ciki da kowa ka san ka ci ka amma ka ba katun banza ya taye ya ma ko da haka ama a ce ga ya can yayi akwati shidda na lehe da kuɗinka in ka tambayo shi tsoro ma ido in ka yi ƙara ce a ce ka yi ƙara ɗan uwanka ba ka yi ragowa ba in ka bashi bakin ciki ya kashe ka haka ta yanka sai kaji da kanon awaki ka ci abinka da amana ta yi karanci wallahi juzu baya halatta an yaktalifa ra'sul mali asalin dukiya shine kan dukiya baya halatta asalin dukiya ya saba waya amma su daidaita fi ribi ga riba wanga ya kawo miliyan guda wanga ya kawo miliyan biyu amma a sharɗanta daidai wa daida za a raba riba yace baya halatta gwargwadon abin da kowa ya fitar gwargwadon ribar da za a bashi to full stop wal ƙiradu ƙirada ja'izon halacci mecece ƙirada yanzu wancan da mun kayo shirka ka kawo in kawo mu zamayin sana'a kuma da kanmu mu masu kuɗin to ƙirada ni adda kuɗi ko ko mallar ɗahiru adda kuɗi ni ko mai zaman banza shi yana da kuɗi amma bai da lokacin sana'at ni kuma zaman banza ni kai sai ya ɗauko miliyan goma ya bani akan in ta in yi sana'a kaga shi shi adda kuɗi ni ko ni zan yin sana'at to sai mu raba riba shi a kirada wani ya ba wani kuɗi a tai a yi sana'a don a raba riba shi ne eh kashe mu raba shi aka kashe mu raba ni aka kashe mu raba eh o shi to shi shi an mun wanda mun ka fara yi to kirada wani zai ba da kuɗi wani ya taye sana'a shi a kirada eh ba da jari to yayi ba da jari ba da jari wani ya ba da kuɗi wani ya yi sana'a sai a raba riba to yace wal qiradu qirada ja'izun halacce bidda naniri wadda rahima amma da kuɗi qirada ta halatta amma da kuɗi sune dinarai da dirhamomi ko ashe kenan ba a yin kirada da asset asset ba a kirada kuɗi ake ba su a tsaba wa qad'ur fihi haqiqa an yi rangwame ga yin kirada bi niqari zahabi wal fidda da ƙura ai an kace niqar ai qida'atu qida'atu zahabi wal fidda inda ake kira zinariya yan guntayen nan da ke faduwa an ka tara su ne niqar ana ce musu ƙura duk da yake ba ƙura ba ne ko amma dai haka ake kiran su ƙurar zinariya da azura an ce ƙurar zinariya ba ƙura wanda aka shekewa da baki ta bai iska ba a yan guntayen nan da ke faduwa a tara su wa qad urkhisa fihi an yi rangwame an yi rukusa ga yin kirada bin qari zahabi wal fidda da kura ta zinariya da azurfa wala yajuzu kirada baya halatta bil uruli da kayayyaki baya halatta ai kirada kamar in ba da kayayyaki assets a ta yi kai ku kai kayan sana'a a'a in dai kirada za a yi to da kuɗi ake yi ka kidan yi kuɗi miliyan goma ka bashi ya ta yi sana'a ya za a raba riba ni ne adda kuɗi kai ko kai za ka yin sana'a sai a yi a gari yadda an ka ka yadda na yadda in an ce a raba biyu kai ka ɗauki rabi ne in ɗauki rabi fine in an ce ni da adda dukiya in ɗauki biyu bisa uku kai ɗauki su ya ya danganta yadda sun kai a gari yin ba kuma haka ɗai blindly za a ba su a ta yi a yi sana'a ba a'a a yi agreement yadda za a raba ribar muna tare to shi ne ce wala ya juzu bil ururi kirada ba ta halatta da kayayyaki dole sai dai da kuɗi waya kunu yana kasancewa shi wanda an ka ba kirada in nazal in ya sauka ma'ana ba ya ce baya halatta ai kirada da kayayyaki ba to in an ka yi kirada da kayayyaki sai ya kasance a jiran ɗan ga aiki sai ya zan jingata an ka bashi ya taya sai da kayan don haka jinga aiki ne za a biya nai waya kunu sai ya kasance in nazala in abin ya sauka in ya faru kenan a jiran shi wanda an ka ba kayayyakin ya sana'a sai ya zama matsayin wanda an ka yi jinga da shi fi bai a haga sayar da su wala kira da mithlihi kuma ya zan za a biya shi akan kira da tamkatai fi sama daga kuɗi me ma'anar wannan yace bai halatta a yi kirada da kayayyaki dole sai da kuɗi to in an kai fa na ɗauki kaya na baka akan ka tai ka suza ka juyawa abinda an ka samu riba mu raba tunda an ce bai halatta ai da kaya to in ta faru to za a ɗauke ka yanzu ba kirada za a ce za a ɗauke ka jinga mun kai da kai ka sai dan min kayan in sallame ka ma dalla dan sai ta zan ijara ba a kiranta kirada sai a ce ijara ta jinga mun kai da kai to yanzu tunda ba mu yarjejeniya ba to in ka sai da kayan ya za a biya sai a biya ka yanzu in an ka ɗauki irin ka kirada nawa za a biyan ka to shi zan biyan ka in ka sai suwa muna tare walil amili kiswatuhu to wanda an ka ba dukiya yayi sana'a kirada na baka miliyan goma ka ka yi sana'a sana'an nan kuma ba zan naki garin ku ba kana zuwa Kano kana zuwa Kotono kana zuwa Lome kana zuwa Ibadan ko ina kaso kwanta goro ko ina zuwa haka ana asawo a saisuwa asawo a saisuwa ko to shine yace walil amili kiswatuhu sutura ta shi mai aikin kai da an ka ba kuɗi ka tai kai sana'a mu raba riba kirada to da sutura ta wada amu da abinci ne lil amil ya tabbatar mai aikin shi da an ka ba jarin ya tai yayi aikin to ciki zai cin abinci ciki zai yin sutura ina fatar kun fahimta idza safara in yayi tafiya fil mali alladhi lahu balun ga dukiyar da kula take gare shi na baka miliyan goma yanzu wa'adda haƙƙi ya kula da miliyan ɗin nan goma kaya ko ciki zaka ci abinci ciki zaka yin sutura in halin sutura ya kama in in an yi tafiya ana ɗaukar hotel ciki zaka biyan hotel duk dai abin duk expenses da ciki za a yi sai a cire expenses sannan aka sanin nawa an kace riba eh wa inna ma ya kata sito amma yana yin sutura ne shi wanda an ka ba dukiya kirada yana yin sutura ba an ce sutura ta da abinci na duk suna ciki ba to yana yin sutura ne fi safar alba'i daga tahiya mai nisa kila in an ka tahiya ana wata shidda ba a dawo ba yana da bukatar sutura amma yanzu in don a ta yi lagos kwana biyu kwana uku a dawo to a kana da bukatar sutura zaka doka sai dai in sallah ta yi to kaga wannan sai a yi sutura ciki ina fatar kun fahimta wala ya kata simanin riba ba za su raba riba ba da mai dukiya da wanda an ka ba ya yi sana'a ba za su raba riba ba hatta ya nidda ra'asul mala har sai asalin dukiya ya koma kuɗi nadda kuɗi sai asalin dukiya ya koma kuɗi me ma'ana na baka miliyan goma ka taika yi sana'a sai ka sana'ar tafarnuwa ka kai sai ka je ka sau buwan tafarnuwa kana kaiwa chadi kana kaiwa kamaru kana kaiwa ina eh to yanzu sai yanzan Allah ya bunƙasa kasuwancin ana saye ana saisuwa ana samun riba ana samun riba ana samun riba har yanzan yanzu kuɗi hannu akwai miliyan goma sannan ga buhuhuwa nan tattarshi kuma na tafarnuwa to ba a cewa a tsaya a raba riba sai kin buhuhuwan ga duk sai an sai shi sun koma kuɗi in sun koma kuɗi to na aka iya da taminin nawa ne nawa a riba muna tare ko kuma da duk baka miliyan goma sai ka kama sana'ar motoci sai ka ta lome ka sau motoci ka zo nan ka sayar Allah ya samu abin albarka ana na ana yi ana na ana yi ana cin riba har ya zan ba miliyan goma ne baka ba ya zanga miliyan goma ƙasa tsaba sannan ga wasu motoci kuma to ba a cewa a raba riba sai an sai da motocin ga duka sai komi ya zan kuɗi duk abin da aka sai suwa ya zan kuɗi in an ka san kuɗi to na aka sani nawa an ga hannu sai a hidda uwar dukiya abin da ya rage shi a riba shi za a rabawa ina fata kun fahimta yanzu ko shi ne ce wa layar tismani ba za su raba riba ba da wanda ya bada kuɗi da wanda an ka baya sana'a hatta ya nidda ra'asul mal har sai asalin dukiya ya koma kuɗi amma matuƙar yana nan kayan da aka sai suwa to ba za a raba riba dole sai an sai suwa duka a rika kuɗi ga hannu sai a hidda asalin dukiya sannan a raba riba to Allah ya shirin da mu sai mu tsaya nan ko sai mu saƙatu ban ruwa